الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da saduwa a wannan yammaci na juma'a uku ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan jira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da ashirin ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya idan ba manta ba mun ga darasi na biyu a wannan sura mai albarka suratu Hud za mu tashi darasi na uku a cikin wannan sura mai albarka aya ta ashirin da bakwai a wannan masallaci ne albarka na mu'assasatu talabiya da ke unguwar gannan albasa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ya ba mu ikon aiki da abin da za mu ji bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادنا بادي الرأي وما نرى لكم وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين
bayan bismillah Allah madaukakin sarki yake fa qala al mala'u alladhina kafaru amma jiya mun tsaya in kan darasi wa qala qawla qad arsalna nuhan ila qawmi hakika mu aiko da annabi nuhu zuwa ga mutanansa ya zo ce da su inni lakum nadirun mubin lallai ni mai gargadi ne a gare ku kuma mai bayyana gargadin Allah ta abudu illa Allah kada ku bauta wa kowa sai Allah inni akhafu alaikum azab yawmin alim lallai ina ji muku tsoron wato azabar wani ne mai radadi to qali sai Allah yake fa qala al mala'u alladhina kafaru sai mala'u masu fada a cikin waɗanda suka yi kafirci suka ce min kauli cikin mutanensa me suka ce ma na rasa ba na ba ma ganin ka ba mu dauke ka a komai ba illa basharan mithla na face mutum kwatan kwatin mu kaji abin da suke gaya wa annabawa cewa ku ba kowa bane face mutane kwatan kwatin mu to amma wannan kalmar za ku ga Allah baya kore cewa annabawa mutane ne sai dai kuma mutanen da suka fi ku daraja yauwa abin da mawaka suke yi gaji mawaki ya zo na cewa annabi ba mutum bane jahilci mai tsantsa annabi mutum ne amma ya fi kowa daraja idan ka ce ba mutum bane to ne mala'ika ne in ko kace aljani ne ka kafurta ko jaka babu saboda haka mutum ne amma wanda ya fi kowa daraja domin da ba Allah ne turo annabawa mutane ba mutane za su kafa hujja da cewa ya Allah ka turo waɗanda ba za mu iya koyi da su ba domin kai ba za ka iya koyi da mala'ika ba kamar yadda muka bada misali jiya cewa mala'iku akwai mala'ikun da Allah ya duk mala'iku ba sa ci ba sa sha kai kuma Abdul Wadan ne dole sai ka sai ka sha an fahimta da kyau akwai mala'ikan da tun da yi sujjada har duniya ta tashi ba zai dago kansa ba kaga ba irin mu bane sannan aljanu kuma an gaya ma min marijin min narin daga harshen wuta aka halitta su to sai Allah ya turo mutane amma ya fifita su akan mu ya zamto suna da yiwu irin namu suna jin sanyi suna jin zafi shi aure da hayyafa da ɗan ɗan adam suna yi su ci sha domin kada ka ce ba za ka iya ba zai iya zamar ma ruwan model ba wanda za a yi koyi da shi wannan ɗaya daga cikin dalilai ne to shi za a zo gaba ɗaya alƙur'ani kalubalen da annabawa da ake cewa ai mutane ne ba inda Allah ya kore cewa ba mutane ba ne ya yadda mutane ne amma sai ya kara muku ya ce amma yi waha ilayya su are musu wa ne ya ne ma to wannan darajar ta isa cika damu cewa sun fi kowa to shi ne Allah madaukakin sarki ya ce ka bi dalilin su na farko ai kai ba kowa bane ba sai mutum kwatan kwatin mu suka ga annabi nuhu wa ma naraka tabaka kuma ba ma ganin masu bin ka ba ba ka da wasu mabi- mabiya illal ladina hum arajiluna shi wanda suke kasu makaskanta a cikin mu talakawa su kaɗai suke bin ka ka ji dalili na biyu talaka dama kuma lokacin da abu sufiyan yana kafi shi da tawagar kafirai suka je gaban garasin in za ku iya tunawa ai Hirakul ya zaunar da Abu Sufyan a gaba ya sa mutane a baya mabiyansa ya ce zan ma tambayoyi in karya yake ku mun nuni da hannu domin ogan ku ne kar ya hukunta ku amma idan ya karya ku ce ba haka bane kaga wanda suke a baya yanzu wannan suna gaba idan aji ya faru tunda ba biyu a rashi ba in in kuka yi nuni da hannu ba za su gane ba to abin da yake kenan sai ma tambaya yace shi wannan bawa Allah da kuka ce ya zo yanzu yana ta janye muku iyaye da kakanni me ya zo da shi suka ce ya zo ne ya ce a sada zumunci kafirin da baya kalla a sada zumunci a kula da makwabta ai kaza ai kaza suke kan lissafi sai ka ce sai ya tambaye shi ya ce da shi shin a ya wato a mu'amalarsa da alƙawari sai ya ce baya saba alƙawari duk da ba addinin sa ɗaya ba yace ba ya saba da gauri yace amma yanzu mun yi wani ba mu sani ba ko zai saba yace anan ne kawai na samu kuɗin da zai iya jefa kalma tunda an yi sulhu da iya a lokacin yace mun yi wani ba mu sani ba ko zai cika ko ba zai cika ba sai yace masa to kuma yawa me za ka ce dangane da mabiya su waye mabiyansa sai ce ko shakka babu mafi yace manya ne ko talakawa sai ce gargaba eh waɗanda ke bin sa mafi yawan su talakawa ne sai ce to wannan shine ɗabi'ar annabawa dama mafi yawancin mabiyansu talakawa ne kaga ai za ku iya tunawa a cikin suratul kahfi Allah ya ba mu labari lokacin da kafirai suka zo ta Abu Jahil a iya aika ba annabi cewa ya kori sun su haihu ruri da wasu sahabbai ta amma da yi ya hasar da gaban ta sai an kori wannan talakawa a cikin zuwa da gaji Allah yake wala ta tsoro da ladi da ya auna babban bilga da fi wala akini yuri dole wajen ha kada ka kori waɗanda suke ambatan Allah ta bada yamma wannan talakawa wai su wa'annan manyan kawai burin a kori talakawa za su zo su shiga amma dai da wannan talakawa su ba za su shiga ba to shi ne annaba ne salatu wa salam yake tsaf ba za ta yi wa Allah ya saukar da ayoyi to nan shi ka ga sharadi ne bi sai an kori talakawa me yasa illal ladina hum arajiluna ba mu gabbata da wasu mabiya an banda waɗanda suke makanta a cikin mu daga masu kishin shaida sai masu talla rogo sai masu kaza sai aka faɗi ƙananan sana'o'i wai su ne kawai suke su ne mabiya a gurin su wa ma nara lakum alaina min fadli ba ma ganin kuna da wata falala akan mu su wayannan bala'in suke gayawa annabi ne bal nazunnukum kadibin kaga mu muna tsammanin ma ƙarya kuke yi wannan abin da kuka zo da shi ba gaskiya bane suka ga wa annabi nuhu alaihi salatu wasalam sai Allah ya ce قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني وآتاني رحمة من عنده فأميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون Allah ya ce kala ya kauli sai annabi Nuhu ya ce ya kauli ya ku mutane na har yanzu saboda kaunar annabawa da mutanen su za ga har yanzu bai kore su ba ya yarda mutanen sa ne domin yana kaunar su da rahama duk da za a zo gurin da za a yi barambar saboda a sun kai shi bango yace ya ku mutane na a ra'ayin ku bani labari ko shin kuna ganin in kuntu ala bayyinatin min rabbi idan na kasance akan hujjoji daga ubangiji na kuma akan hujjojin yake sai ce wa hadani rahmatan min indihi sanne ba ni rahama da jin kai da kuma kiriya daga gare shi fa ummiyat alaikum ku kuma aka makantar da ku wannan kiriyar a nulbi muku muhajin za mu tilasta muku ne ni zan tilasta muku wa antum laha karihun alhali kuna ki ba ku so idan da ana sa question mark a alqur'ani gaban ayan nan question mark alamar tambaya a nulbi muku muwa yanzu zan tilasta muku wa antum laha karihun alhali kuna ki ba ku so sai Allah ya ce ويا قوم لا أسألكم عليه مالا fahimtu إن أدري إلا على الله وما أنا أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكن أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون annabi nuhu ya ce wa ya kauni ya ku mutane na la as'alukum alaihi mala ba na roƙon ku wata dukiya dangane da wannan wa'azin da nake mu in daga cikin abin da yake sa da'awa ta tsaya da kafa ta kenan kar ku rika bara duk wanda yake so ya taimaka ya kawo taimako amma ba tana kawo ƙasƙanci kai kanka wanda kake wa'azin akwai waɗanda a cikin yan masu sauraron wa'azin sai iya samu duk maganganun da ya ga dama ya gaya ma amma an ka tsaya da kafarka ko da babu idan mutum ya gano wani abu cewa ana da buƙatar kaza ya kawo kanka wannan karka kore shi amma ba kana kankan saboda duk lokacin da kai kanka kake wa'azin idan kai ake taimakawa da an zo ta gabar ka san cewa wani da wani wannan laifin sai ka ji nauyin faɗa amma in shi ne zanzan da ya kai to za ka ga shi ta ake son mai da'awa ya zanto yana da abin yi ba a da'awa sai da dawa in babu dawa sai ka shiga dawa an fahimta da kyau ko to shi za a ga ka faɗi gaskiya duk inda ta zo kuma ita idan mutum ya zo ya baka abu wannan ƙauna da girmamawa an fahimta da kyau ko shi ta kyauta duk wanda ya baka kyauta to yana ƙaunar ka ne yana girmama ka amma ba a sadaka ko wannan tausayin ka ake ji suna da bambanci shi da ga annabi alaihi salatu wasallam yana karban kyauta domin ya san duk wanda yana kyauta yana girmama shi amma ba in kana so da awaka ta kyau ka zama jibar mai wa'azi to ba bara ba bara kuma duk yadda kake ka zama mai sana'a mai contentment abin in mutum ya baka ya girmama ka ne ka karba amma ba idan ka fara ta to da yawa wani ma yana ganin wai ka ne kake wallahi sai yanzu zai tambayi kaza ina ga ba wannan shi ke tsora wa da'awa ƙarfi kuma Allah madaukakin sarki ya baka kalmomi na hikima da za ka iya isarwa kana bude goma da bara to ka kashe dawaka ko shakka babu idan mutum ya zo ya gani ai kana da kai baka gani barka ta da ka zo kace za mu sa ba mu hana ka amma ko da ya san cewa a masallaci za a sa an karo ka ba fa gidanka za ka kai ba to zai zama abun gori kai a kanka sai ma gori wallahi to wayannan abubuwan biyu yana da kyau masu da'awa su fahimta da kyau shi za za ku a suratul shu'ara gaba ɗaya duka in Allah ya haɗa mana lokaci muka zo gabar za ku ga kowanne annabi ya zo sai ya faɗi cewa ba lada nake tambaye ku ba duka annabawan kaka su kowanne idan ya zo zai ce ba fa ne ku bani lada ba to wannan yana taimaka kun ji abin da annabi nuhu ya ce wa ya kauni ya ku mutane na la as'alukum alayhi mala wa'adin nan da nake muku ba fa cewa ne ku bani kuɗi ba ba cewa ne kuke mafi ne wanda riga ko wanda abincin da ransa a gida ba ba wannan bane sai ce in ajiri ya illa alallah ni da da na abu Allah ne ke nema idan ya gama wa'adi ka ta gidan ka ya kai mabu buhun shinkafa ko ka kai masa wani abu kai ka da kai da dama ko ba za ka iya magori ba domin kai ka ba shi amma yayin da aka yi ba to wannan abun bara da yawa mutane suna wani ana sawa yana irgawa ma ina biya ba saboda haka da an yi kori ya ka canza ya ce kuɗin nan da aka ba su jiya ne ba ba ka da zama ka yi wani mutu to da'awa tana buƙatar tsarin annabawa tana buƙata kuma duk yadda kake ka yi haƙuri Allah ya baka sana'a to wani yana taimaka kwarai da gaske da'awa ta yi tsari kuma za a ga maganganun ka suna kaiwa inda ba ka tsammani to sai Allah madaukakin sarki yake in ajri illa ala Allah la dana abun Allah kadai yake wa ma ana bi tsaridin mu'min alladina amanu yace kuma ni ba zan koro wanda suke imani ba dan masu kudi sun zo kawai dan kana da kudi kai ne kudi ne ka zo wanda muka saba da su shekara da shekaru suna taimakon da'awa duk sai kore su yace wannan kore su ba shi sa Allah ya fara a cikin suratul kafi wa tilna saka ma alladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha wa la ta'du ilaka anhum turidu zinata al hayati dunya sai kuma ta da amfi wa la ta'du lil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi wannan ta da amfi kuma haka Allah ya fara a nan ayo wa kadhalika fatanna ba'dahum لبعض يقول هؤلاء هؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بشاكرين wannan yana taimakawa kwarai da gaske to sai Allah madaukakin sarki yace innahu mulaqu rabbihim lalle za ta hadu da ubangijin walakin ni araqum qauman tajhalu sai dai ni ina kallon ku a matsayin mutane waɗanda suke marasa sani jahilai ne ku shi za kuke ta wannan abubuwan da kun fahimci wa yi Allah to da duk wannan abubuwan da kuke yi ba za ku yi ba sai Allah ya ce wa ya kauli ya ku mutane na hannu annabi lahu bin kin ka kauna ba manyan suru ni min Allah in taratu waye ne ce mace ni wajen taimakon addinin Allah in na kore yan aiki din nan muna tare da su kullum suna aiki ba da riba a rana kana gefe in ka zo ka kalle su ka ce ai bacci a kawai ji aka san aji su kai za ka yi ba kai za ka yi ba saboda haka a ne abokan da'awa kai ka je ka yi karatu kai kuma idan Allah ya hore ma da wani abu da za ka iya yi in ka samu ko Allah da ta baki microphone ko Allah da Allah ya kira ta kamera shi ka ba su kana da daman ka ga wani ya yi mishandilin ka ja ba haka za ka yi ba domin ka tallafa amma wani yawanci kuka kalli al'ummar mu kawai ko gini kake yi yanzu wani ya zoce da ba kai daki a nan ba ko ba haka bane kuma a gidan da bane kawai zai je da ba kai daki a nan ba amma lokacin da ka zo abokin ka yana gini ka zo ka ba shi gudun mor gudu 500 ka ba shi shawara to ya san da gaske ne amma yanzu kawai su mutu da ba daki a nan ba ni daki shi ya san inda yake gobe gobe ya kai ka kai ne ruwanka to Allah madaukakin sarki yake wa ya kauye manyan sulhi min Allah in tarako ya ku mutane na waye zai taimake ni zuwa ga Allah shekara ɗaruruwa ne muku a ji wayannan kuma sun ji ku ce in kore su abala da zakaru ku ba ku da tunani in ku ba ku da tunani ni ina ji sai Allah ya ce ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا na'am ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين Allah ya ce wala aqulu lakum indi kaza illallah annabi nu yace ni ba ban ce muku taskokin Allah tana guri na ba gaba ɗaya taskokin Allah na abinci na dukiya na kaza na kaza ban ce muku a nuna take ba wala a'lamu al-ghaiba dan ne kun ga sun faɗi kan ruhi yadda kike so shi kuma yanzu an ga yake bayarwa din na buga shi ya fara ga mu in na gore su waye zai taimaka mu wajen taimaka a taimaka a tallata addinin Allah wannan amsa ya fara bayarwa to bai gaba ba sai ce wala aqulu lakum indi khazainullah abu na biyu ban kuma ce muku tabbocin Allah suna hannuna ba duk da cewa ni annabin Allah ne na uku wala a'lamul ghaibi ce sannan kuma ban san gaibu ba kun ji yadda annabawa shi ma mawaka sai mutum ya ce ko ya sa kokoro da kawai ta faɗa a waka cewa annaba sun san gaibu kuma cewa annabi bai san gaibu ba ba kaskantar da shi bane domin Allah ta aine ta ne yawa saboda haka matsayin Allah daban na annabawa daban kamar yadda mu kanmu kaga abubuwan da annabawa suka sani an ba mu sani domin su wa'ada musu wahayi to saboda haka kowa matsayin sa ake yaji to shi ne wala alamul gaiba sannan kuma ni wato ban ce muku na san gaibu ba wala aqulu inni malak kuma ni ban ce muku ni mala'ika bane kun ji ko amma bai kore kasancewar sa mutum ba abubuwan da ba shi bane kawai yake biya musu ban ce muku ni mala'ika bane na hudu kenan na biyar yake wala aqulu lil ladina tazdani a'yunukum lan yutiyahum Allahu khaira sannan ba zan ga waɗanda idanunku suka raina ba wannan talakawan na gabana da kuke kallon su kuka raina su cewa lan yutiyahum Allahu khaira ba zan ba zan ce musu kuma Allah ba zai ba su alheri ba ai wata ce da ciki ba san me za ta haifa ba dan ka gansa haka su ma kai ma arzikin mafarki a baka abu da shi kai ma ta ji kai Allah ya azurta ka su ma waɗannan ba ka san arzikin da Allah zai muku ba to shi ne annabi Nuhu ya gaya musu ya gaya wa masu faɗa ajin duk da kuɗin da suke da shi yace ba zan ce da ku wa'annan da idanun ku suka raina ba yace ba zan ce lan yuke wa Allahu khairan Allah bai kawo ba to na alheri ba Allahu a'lamu bi ba fi anfusi ku sani cewa Allah shi ya san me yake a zukatansu idan na haka na kore su in yi lalle a wannan lokacin idan a lokacin da nuna zalimi ne na faɗa cikin azalimai kenan sai Allah ya ce قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون Allah ya ce kala ya nuhu sai ce ya kai annabi nuhu kalu kai su waɗannan yanzu tun din ya dawo an ji ya ɗansa magana sai suka ce kalu sai suka ce ya nuhu kana jin magana ka san ba su da mutunci ba ya nabiyullah ya rasulul kallah ya nuhu kawai ya kai nuhu kai tsaye suka samu sunansa kadi jadanta bari ka ji tsarin bayani jadanta jadanta na kana musu da mu wai su manya ne masu kuɗi ba ba sa fara a faɗa kadi jadanta na kai musu da mu ba ba ka san da jidala na kuma ka yawaita musu kuma su suka fara amma wai suna faɗa cewa ka yawaita maganganun ka sun yawa ba ba jina ni ma ta jina ta ga ka zo mana da abin da kake mana alkawari cewa za a yi mana azaba in mun kiwonka in kun ta minar zalikin har gaskiya kake fada ba shi kenan ba ta wurin kai da ke da cewa kenan kala sai annabi nuhu ya ce inna ma ya ji bi bayati kun bi illahu insha ai azaba Allah ne zai zo muku da ita in ya ga dama ba ni ba ba ita kuke nema ba to me azabar ji zai zo muku da ita in ya ga dama wa ma an shi bi mu'jizi kuma ba za ku iya gudarwa Allah ba ya mai faɗi wato ijazin nan da ake magana domin idan aka zo ranar alkiyama duk mutane sun haɗu mala'iku sama ta ɗaya ne za su fakko su kewaye mutane duka na sama ta biyu su kewaye na sama ta ɗaya na sama ta uku su kewaye na sama ta biyu har zuwa sama ta bakwai kuma mun ba da bayanin cewa mala'ika ɗaya ne ya kifar da mutanen annabi lut ai za mu ji a nan cikin surar nan guda ɗaya ne daga garin gaba ɗaya da hannu ɗaya ya kifo su aka biyo su kuma da da duwatsu na jahannama to ballan da duk mala'iku sun ce wa ina za ka to shi ne Allah ya ce wa ma antum bi mu'jizi ko da ɗaya ba za ku iya gudarwa Allah ba wala yanfa'ukum nafsun annabi nuhu yace kuma nasiha ta ba za ta yi muku amfani ba in aratu an ansaha lakum in ne muku yi muku nasihar ma in kana Allah yuridu an yughwiyakum idan Allah ya ga damar halakar da ku ba wani abu da nasiha da za ta yi muku huwa rabbukum Allah ba shine ubangijinku wa ilayhi turja'un kuma gurin sa za ku koma sai Allah ya ce
أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون Allah ya ce am yaquluna iftara bari wannan zance yaquluna iftara ba suna cewa annabi nuhu ba kirkiro maganar nan ne duk wannan zance da yazo da shi to Allah ne ya aiko shi ai je ai gaba in an yi gaba za a shiga aljanna in an bari za a shiga wuta shi ya kirkira sai Allah ya ce kul ce ni da su in da su idan har ni na kirkira fa alayya ijrami ai zai bin kirkira ga tana kaina wa ana bari'un mimma tujrimun amma ku sani ni rai baran bar ba ni ba abin da kuka kirkiro ku kuma idan ni na kirkiro to rai kun yana kaina ku ko wanda kuka kirkiro ba ni ba ni sai Allah ya ce وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون Allah ya ce wa uhiya ila nuhi mun yi wahayi zuwa ga annabi nuhu alaihi salatu wassalam me aka ce annahu yadda ta ne ke lan yu'mina min qawlika illa man qad amana ba wanda zai tsara imani a cikin mutanen da sai wanda dama ya yi imani to kun ga kura ta kai bango sai Allah ya ce bala ta sai kada ka damu kada ka shiga damuwa bi ma kanu ya faru da gare da abin da zaka ga suna ta yi domin Allah ya ga musu layi cewa ba wanda zai kuma musulunta to anan da annabi nuhu bai dawo gefe yace rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirin dillara innaka in tazarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara kun ga bambanta annabi nuhu da annabi yunus kenan shi annabi nuhu wa ya kai masa ba za ta musulunta ba shi yasa ya addu'a cewa Allah karka ba kowa a bankar nan kowa kaka ba ko gida ne a bankasa duka halakar da su innaka in jazaru domin ka kare su yudillu ibadaka to za ta halakar da bayinka wala yanzu illa fajiran kafara ya Allah cikin da matan su suka dauka ba ƴaƴan da za ta haifa ma ƴan iska ne ba masu ba kaga yayin da dauna da su gaba daya shi ba annabi Yunus ta ga ai ba a ba shi izini ba kai ran da ran zaba wa Allah sai wannan emoji din ya dini je ke bari ya bakara to shi ne bambancin da annabi Nuhu shi annabi Nuhu an ga ya mara cewa ba za shi ba shi kuma annabi Yunus tsammani yake cewa tun da yayi wa'azin nan ya ji labarin annabawan baya idan aka yi aka yi suka kin yi ga abin da yake faruwa shi yasa ya fita ya gari kuma Allah ba da sarki ya sa shi ya haɗe saboda ba ya maka wahayi cewa fita ba shi ne bambanci shi ko nan ka ga aya karara wa uhiya ila nuhi mun yi wahayi zuwa ga annabi nuhu annahu lan yu'mina min qawli cewa ba wanda lan ba lan ba lan yu'mina min qawli ba wanda zai taba imani cikin mutanenka illa man kad amana sai wanda da ba ya yi imani dan kadan wasu malaman tarihi sun ta kawo kawo wa'azi wato mutum takwas daga cikin amfani da gaba daya shekara ɗari tara da hamsin ɗin nan da ya yana wa'azi mutum takwas ne a mutanensa kasan su kai amma ba a adadi ba amma dai Allah ya ji mana wa ma'amana ma'ahu illa kali ba wanda suka yi imani da shi ɗan kaɗan to ba bari kaɗan ɗin ba sai Allah ya ce ba la tabtani kada ka yanke kada ka damu bi ma ka mai ba alin dangane da abin da suke aikatawa sai Allah ya ce واصنعي الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا haka إنهم مغرقون Allah ya ce wa yasna wasna il fulka to an ba shi umarni yanzu ka je ka hana jirgin ruwa bi ayyuri na karkashin kulawun mu kwale-kwale ka je inda kafin toci suka faɗo ke annabi nuhu kafin da na aka annabi ya fara hadisin um, bukari kana nabiyullahi nuhu najjara annabi dawud kuma makeri ne saboda kakkare da sana'a malam kakkare da sana'a duk inda za a je a zo sana'a ka security ce to annabi nuhu alaihi salatu wasalam Allah ya bashi umarni cewa wasu na'il fulka bi a'yunina ka je ka haɗa jirgin ruwa akan kulawar mu mu za mu kula ma da shi wa wa'ina da umarnin mu wala tuqatilni bil ladina zalamu amma kada kai mun magana kada kai magana da ni dan gani da wanda suka zalunta Allah yake wa annabi nuhu ka je idan ka je da annaba ce to sai mutanen su kada wani abu ya zo faruwa yace ya Allah mutane na kamar da aka samu wasu annabawa jini sai ce wala tuqatilni bil ladina zalamu idan na tashi kama a zalibai kada kai magana sai dai ma rashin mutunci amma har yanzu kun lura yana kaunar su yana son su domin duk mai da'awa ka'idar mai da'awa so yake a dawo daidai ba a taguwa shi ne ka'idar da'awa misalin da nake ba wasu mata za su yi a wata aya a cikin zuwansu sabai da Allah madaukakin sarki yake gaya mana cewa inda yake cewa kul man yarzuqukum min as-samawati wal ardh gaba da yake cewa wa inna au iyyakum la ala hudan aw fi dalalin mubin annabi da ya tambayi mutane cewa wa yake an ta ku tambayi da kasai da ya tashi magana a karshe sai ce ko mu ko ku lalle wani suna kan bata wani suna kan shari'a annabi ba ya sa kan shari'a yake kuma da matattun yake magana amma da ya zo bai ce ku ne matattu ni ne mu ne shirye ba sai ce ko mu ko ku wasu na kan fada daga ji ita wannan kalmar amfani da idan ka faɗa shi mai sauraro ko ba wanda ake tattauna da shi ba zai gane kayi amfani da dukkan choice of words kalmomi ta waɗanda in dai gaskiya za a karba za a karbe da mutum zai ɗauka ko da shi bai ɗauka ba to su masu sauraro audience za su gane cewa maganar nan gaskiya ce shi ne ka hanyar mai da'awa ko kake a dawo daidai ba ko kake a bazama ba kuma ba ka murna don mutane sun tabota murnan mu shine ku dawo daga bata ku dawo daidai to shi ne Allah madaukakin sarki yake ku yi innahu mubrakun sai Allah yake kar kai mana magana a kadan gani da azzalumin sun mutanen ka innahu mubrakun domin dirbiyar da su za a ruwa kaga dillan an faɗi me za a yi musu domin kada bayan wani abu ya ɗin yi sai Allah yake ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم Allah maraukakin sarki ya ce wa ya suna a wulfulka sai ya shiga hada jirgin ruwa na katako wa kulla ma marra alaihi mala'un min qaumi duk lokacin da wannan manyan masu fada a jiska zo wucewa daga cikin mutanen sa ta gaban sa sai ka rori mu sai a wa'in gidi to wa'azin ya ya ya ji jira kuma an koma kafin ta eh haka za da an zo da ce kuma abin ya ji jira ya an koma kuma yanzu kafin ta sai rori mu sai an mata inji to shi ne Allah madaukakin sarki yace mana kala in tazkaru minna sai yace to idan kuna yin mana izgiri annabi nuhu ya dago ya kalle su in har ba ku kuke mun yanzu kuna yin izgiri fa inna nazkaru minku lalle mu ma za mu rama wannan abin da kuke mana kama tazkaru na kamar yadda kuka rike mana ba za mu rama za mu rama kaga wannan mutum da yake wayarwa da su muna magana da da AI din da mun ce wata lafta yake ga wani labari bai ban sha'awa yace wajen 2000 wani abu suna suna ana da rai a jiki kullum zai rubuto su zauna a jiki saboda haka kawai wata mata kullum tana wucewa irin mutanen mu na da mala sai ta gamsa a zaune ranar ce ta zauna sai ta tsaya a motar ta sai ta ce wai ku dan Allah ba za ku yi ga kuma da za masu tsagiya ji ba za ku yi mu sana'a ba sai ka ce wallahi saraki ji ki sa sai ta ce to ai da saraki ake a dan gaban nan gwara ko wani abu ne ku ta ɗauko dubu biyar biyar a lokacin ta ba su. Yake har yanzu ba ta manta irin wannan kalmomin da ce na ma tana nan yanzu ta dawo ta gaida kuka zama kuma. Eh kalmomin da ba masu tsada masu kyau. Ka ga ba da dan ba wucewa sai ta yi tana cewa ba su da aiki ba su da aiki zaman banza ba wannan ce ba. Sai ta ɗauki matakin to haka shi ne matakin da ake. Zai sau da yawa akwai abubuwan da za ka iya gyara a kansu aikata za ka yi ba da baki ba yawwa idan ba ka so a kaza guri da ake kake so kullum a rika tara shi wajen jiyar ka zo ka ajiye ta a gurin wata ran ba ran da ka zo ranar farko ma a kai ka jari ka ce ba wannan da Allah a rika tara a nan to ka san ko hanya ko magana kai ba ne cewa kana ko ba za a yi ba ai ka ga wannan wannan teburin da muka fara muka fara tafsiri wani daga cikin masu kallo ya gani zai gaya ma a kawai ya zan tsaye mana karami da mai jan baki tunda asali wancan na mutum tsaye ne na karatu kawai waje gari kawai sun je zo da wannan haka ake gyara ya kawo kallo ba ba magana ya cika mana yace ai wannan ne ku kadan je ne mana kadan a man zalani ba man zalani ba dole ko za a yi sai an yi kawai sai muka nuna muka ina mutuwa nan sai wannan da ke cewa ai wani ya kawo wannan dinkin ya nake ni ban ma an kara boye mana kadan wallahi kuma sai na lura ranar farko a jiki na yake abin da yanzu ko to sau da yawa ko a makota ko a loko abu ya da zo yanzu ka kalli masallaci akwai ba lafiya ka kalli cewa akwai gyara kaza kar ka kula da shi kawai ne haka ake yi wajen layi ka ga ta samu matsala kana da ikon za ta kawai ai akwai wanda ba zai ba kuma ba zai bari ai ba shi ɗabi'a domin kiman na illi da kai ne mu'ajjani na ce ba ƙara sahaya an gane ko to saboda haka wannan shine kore wuce abin da ya kamata mu lura yin abu a aikace shi ya fi kawo gyara fiye da magana aikace shi ya fi kawo gyara wani yara suna damunta daban an gano saboda haka sai kawai lokutan da ke yin wannan kuma ba lokaci ne da ya kamata ba sai watan ta bata ya san kuma dole za a ce ke kawai ya ce wata sai zo ya bada yake amma lokaci kaza za a rika basin nan shi ke ne ya muku tayi yake lokaci kaza da karfe kaza zuwa kaza nake zuwa rike wallahi shi ke nan ba dogon ba ke muka da nake da aka ni wace to sau da yawa a aikace ya bi kan mu zama tare kullum mutum a ce mutum ba a yi duk da cewa sun yi mutum nan kuma suna aiki eh mu zai ne kawai an fahimta da ko za a yi mutum goma ka gaba aiki daya yawa an fahimta da ko to shi ne Allah madaukakin sarki yake gaya mana in taskaru min na fa inna naskaru minkum kama taskaru in kun mana ba za mu rama kamar yadda kuma kuke yi mana fa tauba ta alamu na manya aqida azabun da sanu za ku san cewa wane ne azaba za ta zo masa yukhzini ka kunyatar da shi wa yahillu alayya azabun mukim sannan azaba madawwamiya kuma ta fado ba za ku gane tsakanin ni da ku waye azaba za ta fado ba sai Allah ya ce حتى إذا جاء أمرنا وكارت منه قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين dan sai ya kare وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل bada yace hatta idza jaa amruna har sai da umarnin da yazo wa fara tannuru tandirin da ake gurata ya fara kulkulo da ruwa ka san da ya kare kuma inda ake gurata ruwan da ya san ya ake gurata ya san wuta ake kunnawa kuma ba a barin gurin za a manna ne idan kama gurin za ta kore ana mannawa ana cirewa to ga wuta inda take kira ga cikin tandirin ya yi to duk bala'in da kaga wuta ta cikin ruwa a ruwa ta cikin wuta ka san bala'i ne bala'i cikin wannan wato garwaji da yake zabalbala ta cikin ruwa ya fara kulkulowa kai ka san ba sauki shine hatta idan za ja amruna azabar da kuke cewa annabi ruhu ya kuke bakin jini a kai cewa ya yi sai a kawo ta kawai fatina ne ba ta yi da hukunta mai sarki in har da ya kake fara to ga tanan sai ga ruwa ya fara kulkulowa ta cikin wuta shine wa barar da zo Abdullahi da Abba yake wajen wal amri gaba ɗaya ban kasa ne ko ina tun daga zan ruwa wato gobara daga kogi zan je yawa zan je haka ma ba wuce yake faɗa zan je har ya ya zama babba an fahimta da ke ko shine wajen wal amri ai tarihi da abdu uyunan tafuru sai ga ko ina yana fitar da wuta duk inda ka sani da inda baka sani ba hatta fara ma'u min at-tanamiyya allati hiya makanun la inda wutar ta take fitowa sai ga ruwa wuta ne fitowa inda ruwa ta wuta ke fitowa sai ga ruwa tarar da buru ma sai ga ji tana bulbular da ruwa wa hada qawlu jumhurus salaf wa ulama'ul salaf malin ji ta da da amruna wa fara tannu wato tandiru ya fara bulbular da ruwa anan nan Allah ya gaya mana a cikin suratul qamar fa fatahna abwaab as-samai bima'in munhamir wa fajjarna al-arda uyunan fantaqa al-ma'u ala amrin qad qudira bi wa hamalnahu ala dhati alwahin wa dusur tajri bi a'yunina jazaan liman kana kufir dan ta ya gari Allah ya ce fa fatahna abwaab as-sama muka bude kofofin sama gaba daya bima'in da wani irin ruwa munhamir da yawan gaske ruwan duba ne ke wa fajjarna al-arda uyuna sannan kasa ko ina muka sa ta zama idaniyar ruwa fajjar al-ma'u sai ruwan sama ya hade da na kasa kasa na tumbuɗi sama ma na ruri fajjar al-ma'u ala amrin kan kuri amsa wani al'amari da muka tsara in ji Allah wa amanna wa ala zati alwani shi ko muka dauke shi akan wani jirgin ruwa ma abokin Allah domin da kullun kullun ya hada wani da kusa da shi ya rasa abinsa tattalin abin da yana da asali abin da da ko ta dini da ayyuna na Allah yake yana jirgin ruwan na gudana akan kulawar mu jaza'an liman kana kujir wannan sakamakon duk wanda ya kafirce wa Allah ne ya kafirce wa annabawan da aka turo to shi ne Allah madaukakin sarki yake bayan tanderu ya fito da ruwa kullu min fiyarin kullin zawjain sai Allah yake kowanne nau'i kowanne nau'i na wato a na dabbobi ka ɗebi guda biyu ka tabaru ka ɗauki namiji ka ɗau mace kaji ka ɗau zakara ka ɗau kaza dabbobi ka ɗau jinjiya ka ɗau akuya kowane nau'in dabba akwai ba da wani sira da suke cewa Allah ya san kaɗo masa sai ga dabbobi daga daji irin sun san kaɗo amma nan labarai ne amma dai Allah ya gaya mana cewa an ce a ɗauki nau'in dabbobi kowane da mace da namiji kuma an ɗauka da to shi ne sunna min biya min kullin zawjayn ne ka dauki kowanne aure biyu wa ahlaka kuma ka dauki iyalanka illa man sabaka alaihi alqawl sai wanda zance ya tabbata kawai azaba ta tabbata a kansa an yalan naka akwai wanda wuri tsallakewa wa man aman da wanda suke imani da iyalansa da wanda suke imani sai Allah ya ce wa ma amana ma'ahu amma ba wanda suke imani da annabi nuhu illa qalilun ba mutane kadan ba dama kadan ko da yake duniya na Allah yawa duniya ne majority da ke amfani a lahira ba ruwan Allah da ita ولكن أكثر الناس لا يعلمون لا يذكرون لي لأن أجل وقالوا كروا فيها بسم الله مجرها ومرساها نعم إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال نعم ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا آمين ولا تكن مع الكافرين Allah ya ce kalar kabu sai annabi Nuhu ya ce wa kalar kabu annabi Nuhu ya ce da su ir kabu ku zo ku hawo jirgin wannan fiha ku shigo bismillah amma ku hawo da sunan Allah shi ne filin da suka bai tafi da bismillah majriha wa mursaha wato da sunan Allah tafiyar ta shi wannan jirgin ruwan da sunan Allah ne tafi wa mursaha da tsayawar ta tak shi ne kunnawa shi ne burki ita jikin layi inna rabbi la ghafurur rahim lalle ubangiji na shi ne la ghafurur mai gafara ne rahimu kuma mai jin kai an gane ko kamar da Allah yake bai zattawa ta anta wa gamma aka ala al-fulki fa qul alhamdulillahi alladhi najjana min al-qawmi adh-dhalimin wa qul rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin an gane ko to saboda haka Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa sun faɗi wannan ai annabi nuru ya ce irka hudiya bismillahi majriha wa mursaha ku haula sunan Allah madaukakin sarki tafiya ta da tsaya wanda da sunan Allah inna rabbi la ghafurur rahim lalle ubangiji na ne gafara ne rahim kuma mai jin kai sai Allah ya ce wa hiya tajribi wannan jirgin ruwan domin a larabci a tafira mace ne amma a hausan mu mu um, jirgin ruwa namiji shi za a wajen fassara sai mu bayyana shi namiji wayyar da jirgi fi maulid in fassara gwaran shi za a yi sai a ce tana tafiya da su ko ya san jirgin ruwa kuma ba mace bace a a a hausa ki zo da haka sai a ce jirgin ruwan na tafiya da su fi maulid cikin igiyar ruwa shi ne maulid kan jibali saboda girman igiyar ruwan yadda ka san dutse haka ta yi an gane ko shi za a yi malamai suke suke magana biyu wasu malaman tafsiri suka ce kalji ba da jirgin ruwan ya zama kamar dutse wasu kuma suka ce a igiyar ruwa ita wannan kumfar da take tasowa a kogi ta ce sai kamar dutse amma magana ta biyu tana da dalili musamman a cikin zuwa shuwara lokacin da annabi Musa ya zo ya daki kogi da za su yi tsallaka ai Allah ya ce ban falaka fa kana kullu sirkin ka saudil azim sai ga ruwa ya dare biyu kowane bangare ya zama kamar gini wanda yake babba saboda haka mawjin din nan igiyar ruwan ce wannan kumfar ita ce ta zama kamar kamar gini shi ne mawjin din an gane ko wato kan jibali ya zama kamar dutse ga ƙarin bayani ba ita ce wala da nuhu ibnahu ana haka da annabi nuhu alaihi salatu wasalam ya ga yanayin da ake ciki dan sa daya bai hau ba domin yana da yaya hudu da samu da hamu da kanana shi kanana shi ne kangararren an fahimta da ko saboda haka nan da nan kuwa sai ya kira wadansa wada da nuhu ibn ya kira ɗansa wa kana fi ma'azin yana kan gefe kilan ya koma gefe saboda zayu ya ce yanzu ba wannan katakon za a hau wannan ruwan shi ya kyawa yace shi ba zai hau ba ya koma gefe ya tsaya an ce kowa ya zo ya hau yace shi ba zai hau wannan katakon ba shi ne wa kana fi ma'azin yana gefe guda sai annabi nuhu ya ce ya bune ya kai dana irkan ma'ana ka zo ka hauka da mu eh ana yin wato riga mu da kari bai ne nan ba za ka ce irkan ma'ana ba dan ka karanta kudu guje ne ba za ka karanta nan ba dan za ka gane koya ma qur'ani akai ko da ka kake biya ya bune irkan ma'ana wannan ba din saboda mafitar da da ba da ma suna da kusanci tsakanin ba da ma duk biological philosophy ne tsakanin ba da ma to idan ka zo kawai sai ka maida wannan bashin ta koma ma ya gudun yarkan ma'ana ba irkan ma'ana ba to shi ne Allah madaukakin sarki yake ya gudun yarkan ma'ana annabi ne yace ya kai ɗana ka zo ka hau jirgin nan tare da mu wala ta kuma alkafirin kada ka zama cikin kafirai waɗanda suke kafirai sai Allah ya ce قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء shi kenan قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموت فكان من Allah ya المغرقين ce kala sai wannan dan na je ce sa'awi ila jabali a ni zan je in faki in hau kan dutse kawai ya sinu ni min albayi ji zai tsare ni daga jinjewa a ruwa wai ta ne zuwa uba wayo dan zuwa samun jigantaka wai shi kan dutse zai je hau ya zai zo ga dutse ka zo to ya zai hau katako shi ne sa'awi ila jabali ya sinu ni min albayi ai in ta kada bijali annan dubana la ya bulu ila ru'usil jibal saboda jahilcin wannan dan ya kudince cewa wai ruwan shi yazo ba zai iya ketare wannan ba zai iya ketare wannan dutsen ba shi abai abin da take nan wa annahu law ta'allaka fi ra'si jabali la najawu zalika min al-gharq da zai je magani a cikin dutse kuma da ya kubuta daga dindinyewa sai baban da yake da shi la asima yau ayo ba wata kariya min amrillahi daga al'amarin Allah illa man rahima sai wanda Allah ya ji kansa ainihin ta shehu ya asimu yawma bil amrillah ba wani abu da zai zo kare mutum daga umarnin Allah daga wayin Allah sai Allah ya ce wa hala bainahuma al maut aw da kira'ar wa hila bainahuma al maut sai Allah ya sa ka tanga wato ta al maut da yake kiranta wannan igiyar ruwan sai ta shiga tsakanin tsakanin uban ma da fakana min al-mudraki Allah barkutin sarki ya sa injiya ruwa ta raba annabi ruhu da dan ji kanana fakana min min al-mudraki nan da nan ya ramto cikin wanda suke halakaku kawai Allah ya halakar da su domin ya yi yayin sa idan kai yayin ka ya kauce Allah ba abin da zai ba kai da kai kai kokari ka dora ta kan tarbiyya ne kyau dan kana raye ya kiji kuma ka dora shi kowa ma ya gani ya dau wata hanyar Allah wai to tambaye ka ba kawai kullum shi ne zan to baka dora shi abin da ya kamata ba an fahimta da kyau ko sai ka gane ya sai ga abin da ya gadawa sai da ya zama sanda ya kwari kake so ka san kwarai a nan ne matsalar take amma din a gani kai abin da ya kamata dan ya girma ya fadare Allah ba zai ba zai dora ba komai ba amma idan ta kuma ji aka yi ana lokacin da ya kamata a dora shi akan hanya ingantacciya aka ki dora shi saboda ana jin akwai zalin da iko aka kyale shi ya gawa tambarewa to wannan daban to kaga annabi nuhu ya yi iyayen sa da yazo ya tabbar da ne to sai Allah ya raba tsakanin su kuma za mu ji Allah amsar da Allah zai ba wa annabi nuhu ba akan wannan din da sarka nana to fa kana min al-mugraki ne zama cikin wanda Allah ya halaka sai Allah ya ce ne wa inna ya ardu bil'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghiqa al-ma'u wa qudiya al-amru واستوت على الجود wa ne وقيل بعدا للقوم الظالمين Allah ya ce wa inda sai aka ce ya ardu ya ce kasa yanzu Allah zai ba wa bayan an halakar kenan ruwan tufa da kuma yana ta sha'anin sa sai Allah ya ce ya ce kasa ibla ima aki duk ruwan da yake cikin ki ki haɗin ki domin gari ya shiga da ruwa ko ina sai Allah ya ba wa kasa umarni cewa haɗin ruwan ibla ima aki wa ya sama'u ke ma sama haɗin ki kafe da naki ke ma naki da yake zuwa ya tsaya wa jibal ma'u sai ruwa ya tsaya domin kun bai kunne wa ku biya al'amru Allah ya zartar da labarin sa wanda zai halaka ya halakar da su wanda wani halin judi kawai sai ga jirgin ruwan ya tsaya sai akan wani dutse da ake kiran sa al-judi malamai suna ta magana wannan dutsen wasu ji a jaziratul arab yake kamar da mujahid ya faɗa wasu kuma ta ji a yana can mautin wani gari ne a yanzu wanda ke da a iraki mautin an gane ko wannan yawa a wannan garin wannan dutsen wa wannan jirgin ruwan ya tsaya malamai sun taba garganu da yawa shi ne wanda wani ana da duki sai kawai ya tsaya can a kan wani dutse da ake kiransa duki wakila to nan gurin sai aka ce waye ne wannan magana wakila sai aka ce bu'dan lil qawmi zalimin halaka ta tabbata ga waɗanda suke azzalimai magana annabi ruhu shi ne ya faɗi wannan yace halaka ta tabbata akan azzalimai waɗanda suke zalimi sai Allah ya ce وما كانوا ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين ya riga ya daga mana lokaci ma don ma ka dora wannan ayar in ban manta ba na taɓa karantawa shekul islam ibn taymiya cewa kila ya arzu bil aima ake yana karantawa ba ta haku wanda a yake hago yake tsayawa ko wanda yake gudawa za a iya karanta ta a tufa an gane ko yayi domin wani abu da yake zuba a jikin mutum ya tsaya ana karanta ta kwarai da gaske duk da cewa wannan abu da ya kawo cewa su idan an fara suna karanta ne a cikin zafaran wannan zafaran da yalo ai amma in ma ruwa aka tuba aka sha za ta yi amfani an fahimta da kyau ko ina ganin za mu tsaya na dillu sun gaya mana lokaci yayi abubuwan da muka fara daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana muna da Allah da sunayen ka shawawa da kofin sa madaukaka wannan ibada da muke Allah ta karba Allah ka sa muna cikin waɗanda ake yantawa a kwanaki masu albarka muna da Allah da sunayen ka shawawa da kofin sa madaukaka dukkan musulmi marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu iyayen mu da malaman mu da yan uwan mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu da gafara masu rai kuma Allah ka ƙara musu lafiya da tsawon kwana mai amfani muna roƙon Allah da sunayen ka shawawa da kofin sa madaukaka da abin da ba za mu iya ba Allah ka iya mana shi muna roƙon Allah da sunan ka tawawa Allah ka sa muna cikin waɗanda ake yantawa a wannan kwanaki masu albarka muna roƙon Allah da sunan ka tawawa waɗanda suke mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya musu bukatun su Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata muna roƙon Allah da sunan ka tawawa waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure suka ko a gaba Allah ka shiga lamarin iyayen mu da kannan mu da ƴan uwan mu da suka kauce hanya Allah ka shirya mana su Allah ka dora ta hanya madaidaiciya Allahumma aminna fi awqanina wa aslih